الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Lahadi. A wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na luga. musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta shekul imam abu muhammad al-qasim ibn ali ibn muhammad ibn usman al-hariri al-basari rahimahullahu ta'ala a yau muna sha biyar ga watan jumadal akhira hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. Darasi da ya gabata a jiya mun shiga makama ta arba'in da shida mai suna alhalabiya. Mun tsaya ƙarshen baitukan da wani yaro daga cikin yaran wannan dattijo ya rera wasu baituttuka waɗanda suke almata'i ma'ana tagwaye kamar yadda ya kiraye shi da cewa ya matso shine ake kiran shi ga shamsham kamar yadda yake faɗa sun manada ya ga shamsham sannan sai kiraye ce ya kai ga shamsham lafazin ga shamsham wato shine zaki kenan kasan shi zaki ba maganar gudu ba maganar ja da baya an gane ko sadauki kenan shine ake kira ka shamsham wanda shi kuma zaki yana daga cikin sifarsa ta farko shine sadaukanta da jarumta shine yace ya ga shamsham ya kai sadauki ya idira mansham ya turaren wata mata da ake ce mata mansham wanda karmu manta bayani ya gabata game da ita wannan mata a darasi na jiya shine ya faɗa falabbahu gulamun ka durrati gawasin aw ju'dhari qannasin faqala lahu uktubil abyatal mata'im wala takun minal masha'im fatanawala al-qalama al-musaqqaf وكتب ولم يتوقف su ne baitukan da yake cewa baitukan da bayani ya gabata a kansu kenan sai mu tashi abin da ke bayansa alal musannifu rahimahullahu ta'ala faɓafika shaihu ya ta'ammalu ma saɗarahu wato lokacin da shi ga shamsham ya rera masa wannan baituka shine zuyinat zainabun bi qaddin yaquddu watalahu watalahu wailahu nahdun yaquddu jundu hajiduha wa zarfun wa darfun na'isun ta'isun bi haddin yaquddu qadruha qad zaha wa tahat wa bahat wa atadat waqtadat bi khaddin yaquddu faraqatni fa arraqatni wa shaqat wasadat thumma namma wajdun wajaddu فدنت فديت وهنت وهيت مغضبا مغضيا يود يود shine yace faɗa fiƙa shehu sai dattijan ya haɗu ya ta'ammalu ma saɗarahu yana lura da abin da wannan yaro ya rubuta wa yuqallibu fihi nazarahu yana jijjuya dibinsa wato game da wannan yaro saboda matukar mamaki falan masta hasana kaɓahu lokacin da ya ga kyawun kaɓahu rubutunsa ma'ana abin da ya rubuta na wannan baituka wasta saha babɗahu wato ya inganta tantance wannan rubutu ya ga cewa ya yi shi daidai kamar yadda ya dace ƙala lahu sai ya ce masa la shalla ashruka kar Allah ya sa ya tsotsinka goma su yi kambale idan aka ce kambale a hausa shine shanyewar gaba daga cikin gabbai la shalla ashruka yace kar Allah ya sa ya tsotsinka wato su kambale walastu khubisa na shuruka kar Allah ya sa a ga munin wato a ji munin ƙanshinka nashir shi ne turare ma'ana kar Allah ya sa turaren ka yi wari wannan duka addu'a ce ke masa ma'ana kenan kar Allah ya sa a ga aibinka shi ne ya ce walas tukubisa na shiruka kar Allah ya sa wato a ji munin na shiruka turarenka sun ma'ahaba bifatan fattani yasfiru an azhari bustani sannan sai ya yi kira game da wani matashi fattanin wanda yake mai matuƙar fitinar jama'a wato saboda kyawun shi ma'ana yakan tuɓe hankulan jama'a thumma ahaba sannan sai yi kira bi fatan fattani wato da wani yaro wanda yake mai matukar fitina yasfiru an azhari bustani wanda yake bayyana wato game da hure na gona ma'ana yadda ka san huren gona haka kyawun fuskarsa take faƙala lahu sai ya ce masa an shidil baitainin mu'irafaini al-mushtabahayyil tarafaini ya ce masa rirabai tuka biyu almudrafaini waɗanda suke almudrafaini wato waɗanda suke kenan masu alamar gefe biyu almushtabahai rafaini masu kamar juna na gefensu ma'ana farkon da ƙarshen ya zamanto ya yi kama da juna ko ka ɗauki almudrafai waɗanda suke kenan masu ƙayatarwa kenan minat urfa shine yace an shidil baitainil mutrafaini yace rirabai tuka biyu al mutrafaini waɗanda suke masu ƙayatarwa al mushtabahai tarfaini masu kamannin juna wato na gefen su allazain allazaini askata kulla nafisin waɗanda suka kawaitar da dukkan wani mai magana duk wani mai zance idan ya ji wannan baituka dole zai yi shiru ya ja bakinsa ya kayi wa amina an yi wa azzaza bi salisin waɗanda suka amuntu game da ƙarfafa su da na uku an gane ko wa amina waɗanda suka amuntu an yi wa azzaza da za a ƙarfafe su bi salisin da na uku lafazin an yi azzaza ga ya can fa'azzazna bisalisin fa'azzazna hunku bisalisin fa'azzazna bisalisin fa'azzazna bisalisin faƙada lahu sai ya ce masa isma saurara lawu kira sam'uka kar Allah ya sa jinka ya yi nauyi wala huzimas jam'uka kar Allah ya sa wato a karya wato rundunarka wala huzima jam'uka kar Allah ya sa wato a rusa jam'uka wato jama'arka shine rundunarka ga yacin sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur wa anshada min ghairi talabbusin wala tarayyusin sai ya saku waka min ghairi talabbusin wato ba tare da wani jinkiri wala tarayyusin wato ba tare da wani jinkiri da tar- da talabbus da tarayyus dukkansu mutaradifa ne a wajen ma'ana ma'ana jinkiri shine yace min gairi talabbusin ba tare da wata wata wala tarayyusin ba tare da wani jinkiri simsimatan tahsunu atharuha washkur liman aqa walau simsima wal makaru maha masta wal makaru maha masta la ta'atihi litaqtani su'udu su'udu da wal makruma yace simsimatan alamta alama ta hasunu atharuha wadda gurabunta za su yi kyawu washkur kai godiya liman a'aba ga duk wanda ya ma kyauta walau simsima kai koda ƙwayar riɗi ce ya ɗauka ya baka simsim shine riɗi walau simsima ko da ƙwayar riɗi ya ɗauka ya baka akan ƙanƙanta to kai godiya wal makaru ya ce makirci mahamas ba'ata a duk lokacin da ka samu dama la ta'atihi karkaje masa karka aikata duk wani abu wanda yake mai suna makirci ya ce litaƙatani su'udada don ka tanadi shugabanci wal makaruma wato da daraja idan ka ɗauki farkon wannan baiti na farko sim simata alamta alama kaga daidai yake da sim sima ƙarshen baitin da ya ce wal makaru ma ma makirci a koyaushe ka sami iko karkaje masa ƙarshe sai ya ce wal makaru ma wal makru mahma kaga mahma daman ita asali mah mah ne ha'un din ta biyu sai aka canza ta sai aka maida ta mimu mah mah kenan kamar ta akidi ne to shine sai ya ce wal makru mah ma kenan makirci a duk lokacin da ka samu dama masba'ata ga ya canfa masba'u an ya zaharuhu wa mastafa'u lahu na ƙaba shi ne ya ce maha mastafa'ata la ta'atihi li taƙatani su'udada don ka tanadi shugabanci wal makruma wato da daraja faƙala lahu sai ya ce masa ajiyarta ya zugululu ya ce ya kai wato wannan ramammi ya ce ka kyautata idan aka ce zugulul shine wanda yake ramamme marar jiki jam'unsa shine zagalil ya abal gululi ya ma'abucin ƙwange idan aka ce algulul shine ma'ana satar wani abu daga cikin ganimar yaƙi kafin araba an gane ko kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa ma kana li nabiyyin an yaqul ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة kuma haka manzala sallallahu alaihi wasallama yake ma jagoran yaki da mabiyansa wasiyar cewa wa iyyakum wal gulula ku kiyayi wato yin kwange to shine ya masa kinaya ya abal gulul wato ya ma'abucin kwange wanda wannan shi yabo ne yake masa yace thumma nada sannan sai ya yi kira auzihiya yasinu ma yushkilu min zawati sini ya ce ya kai yasin ya ce bayyana ma jama'a ma yushkilu min zawati sini abinda ke rikitar da wasu daga cikin kalmomi waɗanda suke ma'abuta harafin sin gane ko wanda harafin sin ne amma wasu suka rikita su kasa gane cewa sinun ne ko kuma sadun ne ya ce bayyana musu fanahaba a lokacin nan yaro sai ya zabura walam ya ta'anna bi yi jinkiri ba wa an shada bi sautin a ganna ya saɓi waƙa da wata murya wadda take mafi rerawa nikisu dawati wa rusugil kaffi musbatatun سيناهما إنهما خطا وإن درسا وهكذا السن في كسب وباسكة والصفح والبخس واقصر واقتبس قبسا وفي تقصصت بالليل الكلام وفي مسيطر وشموس واتخذ جرسا وفي كريس وبرد قارس فخذ صواب مني وكل العلم مقتبسا يجي نكس الدوات زجنت الدوات idan aka ce nikisin shine zige an gane ko wannan gawayi kenan wanda ake konewa a dake wanda da shine ake yin taddawa shine yace nikisud dawati zigen taddawa wa rusgil kafi da tsintsiyar tafin hannu yace musbatatun sinahuma yace sinƙinsu a tabbace yake in huma kudda in an rubuta wa indurisa haka in an karanta an gane ko da nikisun da rusub dukkansu wannan sinin ne ba sadun ba ne duk wanda ya karanta su da sadun wannan ya yi kuskure shi ne ya ce nikisun dawati zigentar dawa wa rusgil kafi da tsintsiyar tafin hannu idan aka ce rusub shine nan tsintsiyar hannu wannan tafin hannu kenan wuyan hannu ya ce musbatatun sinahuma ya ce sinƙinsu abin tabbatarwa ne in huma hubba idan an rubuta su wa indurisa ya ce ko aka karanta wa haka za sinu fi kasbin ya ce hakanan sin fi kasbin a cikin kalima ta kasbin wato busasshen dabino wa basikatin da dabino wanda yake mai tsawo ga ya can wa nakala basikat lahaƙwal unnabi sai ya ce wasafi hakanan ƙarƙashin dutse walbaksi da tauye zakka waƙasir da cewa kai rinjaye waƙata bis ƙabasa da cewa ɗaskano ƙabasan wato bakin wuta dukkansu wannan da sinin ne ƙasbin busasshen dabino basika dabino mai tsawo an gane ko wanda hannu baya iya cirowa an gane ku wanda daga ƙasa ba za ka iya cirowa ba dole sai an hau wasafi da ƙarƙashin dutse walbaksi da tauye zakka ga ya can wala ta baka sunnasa ashiya ahu ga ya can kuma washe rahu bi samanin baksin sai ya ce wa ƙasir da cewa kai rinjaye min alƙasir ne alƙasir shine rinjaye ya ce wa ƙatabis ƙabasa da cewa ka ɗaskwani wato bakin wuta alƙabas shine wato bakin wuta bi shihabin ƙabasin sai ce wa fi taqassastu billailil kalama hakanan a cikin faɗar su cewa na bibiyi zance a cikin dare shi ma da sin ake rubuta shi taqassastu wa fi musaidirin hakanan a cikin kalima ta musaidir ma'ana mai tilasawa lasta alaihim bi musaidir wa shamusin da cewa dabba wadda take mai koli ko ka ce mai tutsu an gane ko jaki ko doki ko alfadari wanda yake mai tutsu shine ake kira shamus wadda khiz jarasa yace ka riki karaurawa aljaras ita ce karaurawa irin wadda ake ratayawa a wuyan dabba ana tafiya tana kadawa sai yace wa fi qarisin haka nan a cikin karisin ma'ana tsananin sanyi shine yace wa bardin karisin da sanyi wanda yake mai tsanani sukan ce bardun karisun ko su ce bardun karisun shi ma duka da sin ake rubuta shi yace fa kuzi sawaba minni ka karbi abin da yake daidai daga guna wa kullil ilmi muqtabisa ka zamanto mai taskwana game da ilimi ka je gun malamai wato ka tsunsani ilimi faƙala lahu sai ya faɗa gare shi ya ce a hasanta ya nugaishu ya ce ya kai wato mai yawan ɓure-ɓure da tsalle-tsalle ya ce ka kyautata idan aka ce nugaish tasgir ne na nabshan nabshan shine ma'ana yaro wanda yake mai yawan tsalle-tsalle shine ya ce a hasanta ya nugaishu ya ce ya kai yaro mai yawan tsalle-tsalle ya ce ka kyautata ya sannajatal jaishi ya wanda shine tambari na rundunar yaki sannaja wasu horantai ne guda biyu an gane ko wanda suke yin su wanda ake buga su da juna in an fita fagen yaki shine yace ya sanna jakal jaishi ya wanda shine ma'ana tambarin yaki na runduna shine wanda wasu su buga wannan tambari wata katuwar ganga wasu kwarantai ne guda biyu waɗanda suke na tagulla na jan karfe wanda ake buga su da juna ƙara yana fita daga jikinsu shine ake kira sannaja sun maƙala sannan sai ya faɗa sib ya ambasa ya ce ya kai zaki ya ce taso wa bayyana sadatil multabisa bayyana ma jama'a kalimomi masu sad masu sadi almultabisa masu rikita ga wasu su kasa gane sadi ne ko sin fawasa ba wisbata shibli musari yaro sai ya yi tsalle irin tsallen kuikuyan zaki musarin wanda yake mai raurauta jama'a thumma an da min gairi isari sannan sai ya saɓi waƙa ba tare da tuntuɓe ba bisali yuktabu qad qabastu darahima bi anamili wa asifli tastami al khabar وبسقت وبسقت أبصق والسماخ وسنجة والقص وهوى الصدر واقتص الأثر وبخست مقلته وهذه فرصة قد أرئدت منه الفريسة للخور وقصرت هندا أي هبست وقد دنا فسح النصارى وهو إيد منتظر وقرصته والخمر قارصة إذا هذت اللسان وكل هذا مستتر يتي بالصاد يكتب قد قبست دراهما بأناملي يتي بالصاد da harafin sadi ne yuktabu ake rubuta wannan jumla qad qabastu tabbas na tsakuri da rahiman wato kudade bi anamili wato da yatsotsina idan suka ce alƙabasu alƙabasu shine ma'ana tsakura mutum ya tsakura abu da yatsotsi amma in suka ce alƙabdu shine jimƙa mutum kenan ya jimƙa da tafinsa gaba ɗaya shine yace bisadi da harafin sadi yuktabu ake rubuta qad qabastu da rahiman tabbas na tsakuri da rahiman cingarangaran bi anamili wato da yatsotsina wa asikh yace ka saurara litastami alkhabar wato dan ka saurari wa asikh yace karkato jinka litastami alkhabar domin ka saurari labarin da za a baka kaga lafazin asikh shi ma da sad ake rubuta shi yace wa basaqtu da cewa nayi tofi absuku ina tofi shi ma da sadin ake rubuta shi ya ce wasimaku hakanan ƙofar kunne ita ma da sadin ake rubuta ta wasan jatun wato da dutsen sikeli dutsen awo kenan wanda ake ɗorawa akan tafin sikeli guda sannan kuma a zuba abin da ake nihin a auna wasan jatun wato da dutsen awo na sikeli shi ma da sadin ake rubuta shi walƙassu hakanan wato wannan walƙassu wato da shi ne wannan gaban kirji idan aka ce alƙassu shi ne wato kirji kenan saman kirji wa huwa sadaru ya ce shi ne dai kirji wa ƙatassal athar da cewa ya bibiyi labari an gane ko fartadda ala atharihima kasasa kuma wakalat li uktihi ussihi shine yace wa qatassal athara wato ya bibi sawu wa bakhastu muqlatahu da cewa na ƙwanƙwalo muqlatahu wato ƙwayar idaniyarsa shi ma da sadin ake rubuta shi yace wa hazi fursatun wannan wata dama ce fursa ita ma da sadun ake rubuta ta ya ce kadukur idati min farisatu tabbas an razanas masa an raurauta masa allon kafaɗa lilhawar wato saboda raunin da ya same shi wa qasartu hindan da cewa na tsare hindu ai habastu na tsare ta na hana ta fita shi ma da sadin ake rubuta shi ga can fihin na kasiratu ɗarfi lam yatmiskunna insun qablahum wala jan masu takaita dibi kenan waɗanda suke tsare dibin su kenan ba sa hangen wasu maza waɗanda suke na daban shine asalin kalmar kenan da yace wa qasartu hinda ma'ana na tsare hindu ai habastu na tsare ta wa qad da na fishun nasara cewa fishun nasara ya kusanto yace wa huwa idun muntazar wani idi ne wanda su ‘yan mishan suke jiran shi, an gane ko wani idi ne daga cikin idikansu suke kiran shi fishu. Ya ce wa ƙarastuhu da cewa na tsinke shi, an gane ko alƙars shi ne ma'ana tsinko, wa ƙarastuhu cewa na tsinke shi, wal khamru ƙarisatun. da cewa giya wato mai tsinko wadda take kenan yankar halshe wadda ta tsumama shi da suke cewa kamrun qarisatun idza hazatil lisana yace idan ta ringa yankan halshe yace wa kullu hadha mustaqar dukkan waɗannan kalmomi da na ambata maka yace da sadun ake rubuta su faqala lahu sai ya ce da shi ra'ayin laka ya bunayya ya ce Allah ya kiyaye ka ya kai ɗana ya ce falakadi a ƙararta ainayya tabbas ka faranta min idanu sun mastan haba za jussatin kalbai zaki sun mastan haba za jussatin kalbai zaki sannan sai ya nemi tashin wani ma'abucin jiki kalbai zaki yadda ka san meke haka yake wani ashatin kashau zaki wato da zabura kashau zaki ya ce kamar yadda ka san meke haka yake zabura lafazin baizak da shauzak duka sunaye ne wanda yake na meke shine ya ce mastan haba za jussatin sannan sai ya nemi tashi na wato wani ma'abucin gangan jiki kalbai zaki yadda ka san meke haka yake wani ashatin da zabura kashau zaki wato kamar meke ko ka ce shahudu ɗaya wa amarahu bi an ya kifa bil mirsadi wato sai ya umarce shi cewa ya tsaya a nan madakata wa ya surda ma ya jiri alassini wasadi ya jero kalmomin da suke gudana a kan sinun da sadun wanda kana iya rubuta su da sinun ko kan rubuta da sadun wannan duk ɗaya ne an gane ko babu wani kuskure fanahaba yashabu burdaihi yaro sai zabura yana jan wato mayafansa thumma ansha da mushiran biyadaihi sannan sai ya saku waka yana mai nuni da hannuwansa إن شئت بالسين فاكتب ما أبينه وإن تشابه وبالصاد بالصادات يكتتب مقص وفقص ومستار وممل مقص وفقص ومستار ومملس ومملس, ومملس وسالب وسراج الحق والسقب والسامغان وسقر والسويق ومسلاق وأن كل هذا تفسه الكتب shine yace in shi ita in kaso bisini faktub ma ubayyinhu rubuta duk abin da zan bayyana maka na waɗannan kalmomi da harafin sin wa in tasha in kuma kaso fa hawa bisadati tuktabu ana yuktatabu ana rubuta su wato da sad farko dai lafazin maksun wato shine ciwon ciki an gane ko maksun ciwon ciki wa faksun wato da shine wannan ɓari kwai wa faksun da ɓari kwai wa mustarun wato da mustar mustar suna ne daga cikin sunayen giya wa mumallisun wato da silbewa wa mumallisun abu wanda yake mai silbewa abinda in ka rike shi sai ya silbe daga hannunka ya fadi shine suke cewa mumallis shay'un mumallis ma'ana mai silbewa wa mumallisun da abu wanda yake mai silbewa wa salihun haka nan wato da haƙora waɗanda suke an gane ko wa salihun da salihun shine ma'ana wasu shekaru ne na dabobi masu kohoto irin misali shanu da raƙumma ba raƙumma ba irin shanu da irin tumakai da awakai masu kohoto to akwai shekaru duk dabba da ta kai shekara ta shiga ta shidda ita ce ake kiranta salik shine yace wa salihun wato da dabba in ta kai shekara shidda wasiratul haqqi wato da cewa tafarki na gaskiya kenan lafazin asirat ka rubuta shi da sadin ko ka rubuta shi da sinin duk daya wasaqabu wato da kalima ta asaqab an gane ko wato asaqab shine ma'ana kusaci wasami gani da gefen baki wa saƙarun wato da saƙar shine ma'ana miki shi ma kan rubuta shi da sadin ko kan rubuta shi da sinin an gane ko ba wancan sunan wuta ba wannan wannan sa'uslihi saƙar wancan shi bi fatihil kaf ne an gane ko wa saƙarun ma'ana da miki wasawik da soyayyen gari shi ma ka rubuta shi da sin ko ka rubuta shi da sadun wa mislaqun da kalima ta mislaq ma'ana wanda yake mai ƙwarin murya ga ya can salakukun bi alsinatin hidadin shine sai yace wa an kulli hadha tufsihul kutubu yace game da wannan gaba daya wato littattafai sun bayyana kowanne daga kowace kalima daga cikin wannan kalimomi akan rubuta ta da sin kuma akan rubuta ta da sadun kenan wanda ka so dai da shi zaka rubuta ba wanda zai ce kayi kuskure faƙala lahu sai ya ce masa a hasanta ya habakka ya ce tabbas ya ce ka kyautata ya habakka ya ce ya kai wannan habakka shine suke kiran shi kamar misali asali kamar misali iska da mutum yake fitarwa daga jikinsa amma shi wannan ya faɗa ne wato domin yi masa yabo shine yace a hasanta ya habakka yace tabbas yace ka kyautata ya kai yaro ya aina bakka ya wanda ido ne wanda yake na kuma kuma wani ƙwari ne wanda yake cizo yanda ka san kuɗin cizo shine yace ya aina bakka wato ya idan kuma sun da sannan sai kira ya ce ya daga falo ya ce ya kai ɗan giwa ya aba zamfala ya masibabbe falabbahu fatan ahsanu min baydatin fi raudatin sai wani yaro ya karɓa masa wanda ya fi kwai a cikin dausayi kyawu faƙala lahu sai ya ce masa ma aqadu hija'il afa'alil lati akhiruha harfu utilale ya ce ma aqadu hija'il af'ali wato menene kullin wato harfa babbaku harfa na waɗanda fi'illai wanda ƙarshensu akwai harafi wanda yake na illa wayaya ake kulla su a gane cewa asali ga harafin su afa'al waɗanda a ƙarshensu akwai harful illa ka gane cewa harful illa kinnan alif ne ko wawun ne ko ya'un ne faƙala ma sai ya ce saurara lasun sadaka kar Allah ya sa gamsa kukan ka ya kurumce idan aka ce sada shi ne gamsa kuka wanda in ka ɗaga murya daga can sai ka ji kamar an karɓa maka ya ce kar Allah ya sa gamsa kukan ka ya kurumce wala sami at idaka kar Allah ya sa makiyanka su ji abin da kake faɗa sun an shada sannan sai ya saku waƙa wa mastar shada bai ma nemi cewa a nuna masa hanya izal fi'lu yawman gumma an ka hija'uhu fa alhiq bihi ta alhiqabi wala taqif fa in tara qabla ta'i ya'an fakatbuhu bi ya'in wa illa fa huwa yuktabu bil alif ولا تحسب الفعل الثلاثي والذي تعدى هو المهموز في ذاك يختلف yace izal fi'lu yawman gumma anka hijahu idan fi'ili aka wayi gari wata rana gumma anka hijahu harfansa an rufe maka su ka kasa ganewa ka kasa gane cewa wannan harafin na ƙarshe asalin shi alif ne ko ya'un ne ko wawun ne ya ce fa'al hikbihi ta alkhidabi haɗa masa kawai ta alkhidab wala ta ƙi karka yi tsaye-tsaye fa'in tara ƙablar ta iya'an in har ka ga ya kafin ta'ul wannan ƙin ta'ul mukaɗar ƙin an gane ko shi ne yake cewa fakatu buhu biya'in to da ya ake rubuta shi wa illa fahawa yuktabu bil alif in ko baka ga ya ba kafin ita ta'ul khidab ƙin to ka san da cewa da alif ake rubuta shi kamar yanzu misali idan ka ɗauki lafazin jara idan ka sa masa ta'ul khidab me zai kasance jaraitu kenan ka samu ya idan ka ɗauki rama me za ka samu ramaitu idan ka ɗauki sa'a sa'aitu idan ka ɗauki bara baraitu na ma'ana na feke alƙalami albarri kaga idan ka ɗauki da sa'a da jara da rama dukkansu kawai za ka gade ga ta nan wannan ce a ƙarshe amma ba za ka iya sani ba alif ne asali ko kuma ya'un ne amma in ka sa ta'ul khidab kenan sai ka gane kamar albariyu shine feke alkalami idan ka ɗauki bara kenan in kana so ka gane wannan alif ne ko ya'un ce sai ka ce baraitu kamar jara kenan sai in ka ɗauka sai ka ce jaraitu in ka sa wani kenan sai ka gane a shi ya unce ba alif ba ne ba shi ne ya ce wa illa fahawa yuktabu bil alif sai ya ce wala ta hasibil fi'ila sulasiya kar ka zaci cewa alfi'il sulasi wallazi ta'addahu an gane ko da wanda ya ƙetara shi wal mahamuzu da wanda yake mahamuzu fi zaka yaktalib kar ka zaci cewa yana sabawa a wannan babi kowanne daga ciki da wanda yake sulasi da wanda yake an gane ko muta'addi da wanda yake mahamuz karka yi tsammanin cewa zai saba kowanne kawai sa masa ta'ul khilaf sai ka gane cewa asalin shi ashe alif ne ko ya'un ne fadar riba shaykhu lima addahu dattijo sai yayi farin ciki yayi murna ga abinda wannan yaro ya bada thumma awwazahu sannan sai ya nema masa tsari da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce Allah ya kare ka, wafaddahu ya nuna cewa zai iya ba da rayuwarsa domin ya fanshi wannan yaro. Sun maƙala sannan sai ya faɗa sai ya ce halumma ya ƙaƙaƙu, ya ce ya kai hanya mai wahalar bi, ya ce imaza ka matso, halumma imaza ka zo. an gane ko ga ya can kul halumma shuhada'akum allazina yashhaduna anna allaha harrama hadha shine yace halumma ya qa'aqa'u yace maza ika zo ya kai qa'aqa'u lafazin qa'aqa'u asali hanya mai wahalar bi yace ya baki atal biqadi ya wanda shine musiba wato ta wurare albiqa jam'i ne na buqa anan abin da yake nufi sahara ya wanda shine musiba wato ta dokar daji fa aqbala fatan ahsanu min naril qira fi ayn ibn sura wani yaro sai ya gabato ahsanu min naril qira wanda ya fi wutar garar baki kyawu fi ayn ibn sura a cikin idan mai tafiyar dare fa qala lahu sai ya ce masa isda bi tamyizi dha'i min as-sadi yace bayyana game da bambanta kalima wadda take mai zadi min as-sadi game da wadda take mai sadi an gane ko su ma kalmomi ne waɗanda suka suke rikita ga wasu wadda kenan za'un ne ko kuma sadin ne yace li tasda bihi akbadal abdadi wato dan ka keta hantar makiya wato da ita, fahatazzali ƙaulihi, yaro sai ya yi jijjiga ya yi girgiza li ƙaurihi domin faɗar malaminsa wa hatasha ya saki fuska ya yi walwala sun ma'anshe da bi sautin ajasha sannan sai ya saku waƙa da wata murya mafi ƙwari أيها السائل عن الضاد والظاء لكي لا تضله الألفاظ إن حفظ الضاءات يغنيك فاسمع فاسمع هستما أمر إلا استيقاظ هي ضمياء والمظالم والإظلام والظلم والظبا واللهاظ والأضى والظليم والظبي والشيء زم والظل واللظى والشواز والتظني واللفظ والنظم والتقريض والقيض والظما واللماز والهضى والنظير والذئر والجاء هض والناظرون والأيقاظ والتشظي والظلف والعظم والظم بوب والظهر والشظى والشظاظ والأظافير والمظفر والمحذور والحافظون والإهفاظ والحظيرات والمظنة والظنة والكاظمون والمغتاظ والوظيفات والمواظب والكظة والانتظار والإلظاظ ووظيف وظالئ وعظيم وظهير والفظ والإغلاظ ونظيف والظرف والظلف الظاهر ثم الفظيء والوعاظ وأكاظ والظان والمض والهنظل والقارضان والأوشاظ وضراب الذران والشظف وال وضراب الذران والشذف الباهظ والجعذري والجواظ والضرابين والهناظب والأنظب ثم الضيان والأرعاظ والشناظي والدلظ والذاب والضب ضب والأنزوان والجنعاظ والشناظير والتآذل والإض لم والبضر بعد والإنعاظ هي هذه سوى النوادر فاحفظ هل تكفو أثارك الحفاظ واقض فيما صرفت واقض فيما صرفت منها كما تقضيه في أصله كقيض وقاض وتشين سيكي فتا يتي أيها السائلين ya wanda ke tambaya ta anil badi wa ba'i game da harafin abadi da zadi likaila tudillahul alfazu wato don kada lafizza su kautar da shi gabarin tafarki madaidaici likaila tudillahul alfazu don kada lafizza wato su batar da shi ma'ana su kautar da shi gabarin daidai ya ce inna hifizazza'ati lalle kiyaye kalmomi waɗanda suke masu zadi yugunika zai wadatar da kai ka gane cewa ba da radu ba ake rubuta su ya ce fasma'aha ka saurare ta istima amri illa husti ƙazo irin sauraro na mutumin da yake da faɗaka wato da wayewa fasma'aha ka saurare ta istima amri'in irin sauraro na mutum lahustiqaz wanda yake da fadaka da wayewa yace hiya zamya'u farko yace hiya zamya'u ma'ana wadda take mai dan wannan lebe kenan aka ce zamya'u mace wadda take ramamma yace hiya zamya'u wadda take kenan ramamma wal mazalimu da cewa ababen zalunci lafazin almazalim jam'i ne na mazlama mazlama kenan kaya wanda yake na zalunci sai ya ce wal izlamu hakanan shiga cikin duhu azlama yuzlimu izlaman ya ce wa zulmu hakanan kalima ta zalunci ko kuma in ka ce azzalmu shine ruwan mushirya kenan in kama za'un kin wasali sama ka ce azzalmu ko kuma ka ce azzulmu wato zalunci wadzuba wato da kaifin takobi an gane ko azzuba kaifin takobi ko kuma tsinin mashi walla hazu wato da harare harare shine kallo da wutsiyar ido an gane ko walla hazu wato da harara sai ya ce wala aba wato da tsakaka domin nau'i ne na izaya idan aka ce al'izaya shine ka ce tsakaka ko ka ce kadangare shine ya ce wala aba wato da tsakaka wazzalimu wato da bincilimin jimina azzalim shine namijin jimina wazzabiyu da barewa washaibam da dogo wazzillu da inuwa wallaza da wuta mai haɓaɓɓaka washiwazu wato da tartsatsin wuta washiwazu mana yursalu alaihim mana yursalu alaikuma shiwazun min nari shine yace washuwazu da tatsatsin wuta sai yace wata zanni wato da wannan zato wata zanni wato da yin zato wallafzu da lafazi wannazmu da waƙe wata ƙarizu da yabo walƙaizu da zafin rana wazzama da kishirwa wallamazu wato da lashe abin da ke kan leɓe na abinci bayan mutum ya gama ci wallamazu wato shine lashe abin da yake kan leɓe sai ya ce walhiza wato da rabu an gane ku jam'i ne na huzuwa wannaziru da kini idan aka ce annazir shine ma'ana kini almasil wa shabi ga ya can cikin muqaddima ta risala wala nazira lahu ba shi da kini waziru da mai shayarwa waljahizu da wanda yake da idaniya gura ma'ana idaniyar da kwaya ta bulso an gane shi ake ce ai mai kallon gura ko wannaziruna yace da masu kallo wal aiqabu da waɗanda suke falkakku ga ya can wata hasabuhum aiqaban wa hum ruqud wa tashazzi wato shi ne ya ce wata shazzi wato da tsaga abu wazzilfu da kofato wal'azmu da ƙashi wazzumbubu da ƙashin ƙwabri idan aka ce zumbu ƙashin ƙwabri wanda karmu manta ya gabata ƙara'atu zumbubi na ƙwanƙwashi kenan ƙashin ƙwabri na ma'ana shine na fita da gudu shine yace wal'azmu da ƙashi wazzumbubu da ƙashin ƙwabri wazzaharu da baya washaza wato da kashin damtse sai ce washezazu wato da sadi an gane ku an san sadi shine iccen da ake sawa a jikin lautugo sai ya gama sai ya rike shine ake kiran shi shezaz a hausa ana kiran shi sadi ko sadi na lautu kenan sai ya ce wala azafir da faracina wal muzaffar da wanda yake abin rabautarwa akan makiya shine al muzaffar wal mahzuru da abin da aka yi hani wal hafizuna da masu kiyayewa wal ihfazu da fusata wani wal ihfaz da fusata mutum wal haziratu wato da bagar dabino ita ce ake kira hazira kuma sannan lafazin hazir hallo ana kiran shinge ana ce masa hazir wal mazannatu da gunda ake zaton samun abu shine mazanna ma'ana inda ake zaton dacewa da abu wazinna da tuhuma wal kazimuna da masu haɗe fushi wal mugutazu da wanda yake wa wal mugutazu da wanda aka fusata wal wazifatu walwazifatu wato da aikin da mutum ya dora ma kansa shine ake kira wazifa ma'ana dora maka ka dora ma kanka aiki ka yarda a dora maka wani aiki ko ka dora ma kanka cewa a duk kullun sai kayi kaza shine wazifa yace wal wazifatu da ayyukan da mutum yake dora ma kansa wal muwazibu da mina cewa in gane ko wal muwazibu da mai nacewa akan abu wal kizza wato da gyatsa shine cika ciki da abinci kenan wal intizaru da jira wal ilzazu wato da nacewa akan abu wal ilzazu da nacewa akan wani abu kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi alizu biya zal jalali wal ikram wa wazifun wato da kashin kwabri na dabba kenan shine ake kira wazifun wa wazifun da kashin kwabri wa zali'un wato da gurgu kar mu manta wa illam yudriku zali'u sha'awar zalili wa azimun da wanda yake mai girma wa zahirun da wanda yake mataimaki an gane ko ga can walau kana wannan kullu in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al qur'ani la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira kuma ga can falan akuna zahiran yawa sai yace wal fadhu da mai kaushin hali ga can walau kunta fadhan ghalizal qalbi lam fadhu min hawlik sai ya ce wal igilazu wato da kausasawa ga ya can alaiha mala'ikatun gilazun shidadun shi ne ce wal igilazu wato da kausasawa ga ya can kuma hallo walau kun tafazzan galizar kalbi sai ya ce wa nazifun da wanda yake tsabtatacce wa zarfu da makayi wanda ake saka abu a cikin shi an gane ku idan aka ce azzar makayin da ake saka abu a cikin shi kuma lafazin azzar yana ɗaukan ma'anar mai kaifin hankali wazzalafu wato da kusantowa an gane wazzalafu wato da kamewa shine kamewa ga barin wani abu wazzalafu da kamewa azzahiru da kuma wanda yake mabayyani sun alfazi'u sannan alfazi mai firgitarwa wal wa'azu da masu wa'azi, masu yawan wa'azi. Wa ukazun da lafazin ukazu sunan wata kasuwa ce wadda take tsakanin Makka da Ɗa'if, wadda ake wata guda ana cinta tun a jahiliya wata kasuwar duniya ce tasu. Wa za'anu wato da maraita ga yacin yau za'anikum wa yau mai ikamatikum. Ya ce wal wato da wannan ruman wanda yake na jeji shine ake kira almazu wal hanzalu da guna wal qarizani da masu yiwo bagaruwa idan aka ce alqariz wanda yake yiwo wanda yake ciro bagaruwa wal qarizani wato da mutum biyu masu yiwo bagaruwa sai ce wal aushazu da gaurayen jama'a wannan yazo wannan yazo sune ake kira aushazu wa zirabu zirrani wa zirabun wato da duwatsu na azzirran an gane ko wa zirabu zirrani da duwatsu na azzirran ƙasa wadda take mai ƙanƙanan tsakuwoyi ita ce ake kiranta zirran kamar yadda can yake faɗa tu ɗayuru zirran alhasa bi manasimi duwatsu waɗanda suke ƙanƙana masu kaifi shine ya ce wa zirabu zirrani wato da jigawa ta azzirrani ma'ana duwatsu zirab kenan jigawa ko ka ce tudu na abdirran wato kankanan duwatsu washazafu wato da washazafu da kuncin rayuwa albahizu wanda yake mai wahala walja'azariyun da wanda yake wato mai nuna jiji da kai mutumin da zai ringa kumbura yana batsewa yana nuna yana da abu alhali kuma bayyana shi shine ake kira ja'azari an gane ko mai cika baki kenan mai nuna yana da abu kuma alhali bayyana shi wal ja'azari da mai cika baki wal jawwazu da wanda yake kuma lalatacce wazzarabin wato da kilkili an gane ko jam'i ne na zirban shine kilkile shine ake ce masa kuma budari wazzarabin wato da kilkile wal hana zibu da namijin kurgunguma wal hana zibu da namijin kurgunguma wal unzubu da ƙyari an gane ko shine namijin fara kenan wal unzubu da ƙyari ko kace babe summa zayyanu sannan kuma wato shine turare wanda yake na da wanda suke kiran shi yasmin yace wal ar'azu da gwahi shine gidan kibiya jam'i ne na rizon ga ya can cikin ashir wannan ashir ya iza ka sarar al'ar'az fi kan rawa'izu al'ar'az wato gwahi shine wannan kwari gidan kibiya sai ya ce washanazi wato da gefen dutse waddalzu da iji da tunkuɗe abu wadda abu da kururuwa wadzabzabu sannan kuma da wata wannan wadzabzabu wato da rashin lafiya wal unzuwanu wato da wani tsiro da ake kiran shi unzuwan wal jin'azu wato da wawa idan aka ce jin'azu shine wawa yace washanazir da kuma mai mugun hali wata azulu sannan da shine wato liƙewa da juna kamar yadda karnuka idan suna barbara tsakanin su karya da kare sukan haɗe da juna a ƙirabuwa kamar yadda fara ma sai ka same su suna wannan tashi ma sai dai a tashi tare to shine ake kira at-ta'abud ma'ana kenan mallakewa da juna a wajen saduwa da karnuka suke yi ko kuma fari wal izlumu wato da baba shine wanda ake rini da shi wal izlumu da baba wal basru wato da fatar gaba ta mace wadda kenan mai sallatu take yankewa shine ake kira al basru fatar gaba kenan ta mace wadda ake yankewa a wajen yin sallatu yace ba'adu bayan haka yace wal inafu wato da tsayawar alkalami ma'ana motsawar gaba yace hiya hazi wannan su ne wa dukkan harfan da ake rubuta su da zadi ba da zadi ba ake rubuta su siwan nawadir sai wasu ‘yan kaɗan wanda ban zo da su ba ya ce fahafaz ha ya ce ka kiyaye su litakafu athar kalhufazu don mahaddata wato sibibiyi wato sawunka wa fi ma sarrafta minha kai hukunci game da duk abin da ka juya na wannan kalmomi kamata ƙadihi kamar yadda kake hukuntawa fi asalihi game da asalin kalmar ka ƙaizin misali kamar ƙaizin ai shine zafin rana an gane ko shine yace ka ƙaizin kamar ƙaizin zafin rana sai ka ce ƙabu ma'ana sun shiga cikin zafin rana kenan kowace kalima ka ɗauki asalinta in kana so kuma sai ka sarrafa ta yadda kake so. Faƙala lahu shaiku sai dattijan ya ce da shi a hasanta ya ce yaro ka kyautata la fuka fuka kar Allah ya sa bakinka ya yi wulgagun ma'ana haƙora su zube. Wala burra man ya ji fuka kar Allah ya sa a kyautata ma duk wanda ya maka wauta ya nisance ka. ya ce fa wallahi rantsuwa nake da Ubangijina, innaka ma'asibar gabzi, lalle tare da wannan ƙuruciya ta kaɗan ya shirt la'ahafazu min al'ardi, ya ce wallahi kafi ƙasa kiyaye abin da aka bata ajiya. An gane ku domin ita ƙasa duk abin da aka sa cikinta ranar kiyama sai ta burciko shi ya ce to kafi ƙasa kiyaye duk abin da aka bata ajiya. Wa aji ma'umin yau mil ardi, kuma kafi yinin bujuro da jama'a hada abubuwa an gane ko yinin alkiyama ai shine yinin da ake hado dukkan halittu gaba da yace wa ajma'u kai ne mafi hadawa min yawmil ardi game da yini na bujuro da jama'a akwai mubalaga ana sai yace wa laqad aurattuka wa rufqataka zulali yace yaro ya ce, Kai da abokanka tabbas na gangara ku zulali ga tacaccen ruwana, na gangaro ku ga tacaccen ruwana kun sha kun ƙoshi, wasa ƙaftukun na miƙe ku tasƙifal awali yadda ake miƙe wato goron mashi. Lafazin awali jam'i ne na aliya, aliya goron mashi, yadda ake miƙe goron mashi haka na miƙe ku, ya ce fa zukuru ni a zukurkun. ku tuna da ni a zukurkum nima in tuna da ku washkuruli ku gode mun wala takfuru ne yace kar ku butulce mu qala al haris ibn hakam manta yaran kusan su goma ne kowanne dai ga sai da yazo da wani abun mamaki qala al haris ibn hammam al haris dan hammam yake fada fa ajibtu sai nayi mamaki lima abda min bara'atin ma'ajuna ga abin da ya bayyana na ƙwarewa ma'ajuna wadda take abin gaurayawa bi raƙa'atin da wauta ya ce fa'ajiutu sai na yi mamaki lima abda ga abin da ya bayyana min bara'atin na ƙwarewa ma'ajunatin bi raƙa'atin wadda take abin gaurayawa bi raƙa'atin da wauta wa azhara wadda take mafi bayyana min hazaƙatin game da gwaninta mamzujatin bi hamaƙatin ita ma wadda take abin gaurayawa wato da wauta raƙa'a da hamaƙa duk ɗaya ita ce wauta kamar yadda bara'a da hazaƙa duk ɗaya shine ma'ana ƙwarewa walam ya zalba sari yusa'idu fihi wa yusawwim yace idona bai gushe ba yusa'idu fihi yana ɗagawa sama game da kallon gangan jikinsa wa yusawwi kuma yana saddawa ƙasa wa yunaqiru anhu yana bincikensa wa yunaqibu wato yana dai bincikensa lafazin yunaqir da yunaqib dukkan su mutaradifa ne shine ka ringa bincikar abu sai ka sani hakikan shi hakikanin shi at-tanqir da at-tanqib shine yace wa yunaqiru anhu yana bincikensa wa yunaqib yana dada dai bincikensa wa kuntu sai na kasance kamar yanzu fi zalma'a kamar wanda yake dibi a cikin duhu fi zalma'a a cikin abu wanda yake baki aw yasri fi bahama'a ko wanda ke tafiya a cikin wato shine kungurmin jeji wanda bai san ba inda ya dosa falan mastarafa tanabbuhi lokacin da ya ga jinkirin faɗaka wannan faɗaka ta ma'ana na kasa gane shi wasta bana tadalluhi ya gane wato ɗimuwa ta cewa na ɗimauta na kasa gane haƙiƙaninsa hamlaka ilayya sai ya zaro min idanu wata bassama sai ya mulmushi wanda karmawam ta hamlaka ya gabata walam ya zalyu hamliku alayya hatta khiftu an yasquwa alayya wa sai ya faɗa yace lam yabu kaman ya tawassamu ya ce wanda yake lura da abu ai bai rage ba ya ce fa buhutu lifa hawa kalamihi ya ce sai na ɗimauta saboda fa buhutu lifa hawa wannan ya ce fa buhutu ya ce sai na ɗimauta lifa hawa kalamihi saboda abinda zancensa ya ƙunsa na ma'ana wa wajattuhu a ba zaidin inda bi samihi sai na samu cewa ashe abu zaidi ne na birnin saruja lokacin da ya yi mulmushi fa akastu alumuhu sai na haɗu ina zarginsa alata da yuri buƙatin nauka nauka fa akastu sai na haɗu alumuhu ina zarginsa alata da yuri buƙatin nauka a bisa maida gu na wawaye cewa shine mazauninsa yaya za a yi ka zo ka maida gari na wawaye cewa shine garinka wata khayyuri hirfatil hamqa da zaɓar wato sana'a ta wawaye shine ma'ana koyar da yara akwai wahala faka anna wajhahu usiffa ramadan ka ce fuskarsa wato an zuba mata toka au ushriba sawadan ko kuma an cuɗanya ta da sawadan bakin gawayi illa annahu anshada sai dai ya saɓi waƙa wa mata mada bai yi jinkiri ba تخيرت همس وهذه الصناعة لأرزق هزوة أهل الرقاء فما يستفي الدهر غير الرقيء ولا يؤن الماء إلا بقاء ولا لأخل بمن دهره سوى ما لعير ربيع بقاء يتي تخيرت همس نازا برنن همس وهذه الصناعة دوانا صناعة تكوي الديارة ya ce li'urzaka huzuwata ahalin raƙa'a don a azurta ni da rabo na ma'abuta wauta an gane ko domin wasu da wauta suke samu abinda shi mai hankali bai samu ba sai kaga wawa ya zo ya yi wautar shi an bashi ya ce fama ya tsafi kamar yadda wani wawa wanda yake zawa yana haukaci-kaci yana nuna ma mutane bara ya maka kuka ya maka menene amma kuma shi da kansa yake bayanin cewa karukan da yake da su sun wuce a lissafa kai mai hankalin ka zo dala ba a baka ba amma shi sai ka gani an ɗauka an bashi ya ce liƙurzaka huzuwata ahalin raƙa'a ya ce don a azurta ni da rabo na waɗanda suke wawaye ya ce fama ya tsafi daru gairar rage ya ce jama'a kusan da cewa fa shi fa zamani a yau bai ya zaɓar kowa in ban da wawa wala yuɗinul mala illa biƙa'a kuma baya zaunar da dukiya sai a wurin waɗanda suke wawaye ya ce wala li akil lubbi min daharihi ya ce ma'abucin hankali ba shi da komai game da zamaninsa, siwa ma li'airin rabidin biƙa'a sai abin da ake aje ma jaki wanda yake abin ɗaurewa a falfajiyar gida, kawai sai dai a kawo masa ciyawa dai da ruwa ya sha. An gane ko, amma maganar cewa an tara masa wani abu bai mata su ba. Tun maƙala sannan sai ya faɗa sai ya ce, amma inna ta'alima, baka san da cewa koyar da yara ashrafu sina'atin shine mafi ɗaukakar sana'a khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wa arbahu bida'atin shine mafi ribar wato duk wata haja ta sayarwa wa anjahu shafa'atin kuma shine mafi cin nasara na samun ceto wa afdalu bara'atin kuma shine mafificin ƙwarewa duk wanda yake koyarwa yau da gobe to dole zai kware yace wa rabbuhu ma'abucin koyarwa zu imratin yace ma'abucin shugabanci ne muda'atin wanda take abun biya abin da yace ayi shi za a yi wa haibatin da kurjini musha'atin wanda yake ya watsu a ko'ina wa ra'iyatin da talakawa ko kace da mabiya miduwa'atin waɗanda suke masu miƙa wuya ya tasaidaru tasaidura amirin za ka ga yana shugabanci irin shugabanci na shugaba sai abin da yake so za a yi wayu ratibu tartiba wazirin yana jera al'amura irin jerawar minista haka yake jera komai waya ta hakamu ta hakuma ƙadirin kuma yana hukunci irin hukunci na mai iko akan abu waya ta shabbahu bizi mulkin kabirin kuma yana kamanta kansa da ma'abucin mulki wanda yake mai girma ya ce amma illa annahu sai dai fa mai karantar da yara ya karafu fi amadin yasir ya ce cikin ɗan zamani kaɗan ya karafu za ka ga ya ruje ma'ana hankalinsa dai ya canza ya ko shi ma ya koma kamar yara ke wa yattasimu bi humkin shahirin kuma yakan alamtu da wauta wadda take a bayyane yadda ka san shi ma wawa ya koma yaran kusan haka ne waya taqallabu bi aqalin sagirin kuma zaka ga yana juyawa da hankali irin na yara kankana yace wala yunabbi'uka mislu kabirin ba wanda zai baka labari kwatancin ƙwararre wanda yake masani fa qultu lahu sai nace masa tallahi rantsuwa nake da ubangiji na innaka labunul ayyami lalle kai ne dan kwance tashi wa alamul a'lami kai ne malami wanda yake na manyan malamai al'alam asali jam'i ne na alam alam shine babban dutse ake kamanta malami da shi shine yace wa alamul a'lami kai ne malamin malamai wasahirul la'ibu bil afhami kai ne asahiru mai iya zance al-la'ibu bil afhami mai wargi da hankulan jama'a al-muzallalu lahu subulul kalami wanda aka hore masa hanyoyin zance ya ce thumma lam azal mu'takifan binadihi sannan ban gushe ba ina mai lazuntar mazauninsa wa mugutarifan min saili wadihi ina mai kamfata wato game da zarmun wadihi wato kwarinsa ila ana gabatil ayyamul gurru har aka kai lokacin da kwanuka algurru waɗanda suke kyawawa farare kal wato suka faki wa nabatil ahadathul gurr masibu waɗanda suke masu tsanani suka maye gurbin yace fa faraktuhu sai na rabu da shi wali ainil ubru wato idanuna na zubar da hawaye na kuka nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك